الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادوا أولا مجلسنا فسر القرآن من جلما أولا مسلسل بيتارا البركة مسلسل إنديمي إسلامي تروس أنا غرم دبري jihar borno yau muna yammacin uku ga watan ramadan shekara 1442 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da sha biyar ga watan hudu shekara 2021 miladiya muna rukun Allah subhanahu wa ta'ala ya tuɓi mana tofiki ya datar da mu muna cikin suratul araf jiya mun tsaya a ƙarshen ayata 194 yau kuma za mu ci gaba daga ayata 195 fadin Allah subhanahu wa ta'ala alahum alahum arjulun ko kuma malai kuma baya inna allazina tad'una min duni illahi zai fi dacewa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لهم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا
na'am Allah ta'ala yake cewa innal ladina tad'una min dunillah lalle wadanda kuke kiransu kuke bauta musu ko bayan Allah ibadun amsalukum bayi ne halitta ne irin ku fad'uuhum saboda haka ku kiraye su falyastajibu lakum su ansa muku in kuntum sadiqina har idan kun kasance masu gaskiya wajen da'awar ku cewa gumakan nan suna da amfani suna da iko mun yi bayani akan wannan umarni da Allah ta'ala ya bayar na fad'uhum ku kira su ba wai bautan ne suke so Allah yake so daga gare su ba ba wai Allah yana so ne su kira su ba a'a wannan ta'ajizi ne Allah sai Allah subhanahu wata'ala yake so ya nuna musu ko da sun kira su ba za su yi musu amfani ba Allah ta'ala yake cewa alahum arjulun yamshuna biha shin waɗannan gumaka suna da kafafuwa kafafuwan da suke tafiya da su am lahum aydin yabtishuna biha ko suna da hannayen da suke damka da su am lahum a'yunun yubsiruna biha ko suna da idanuwan da suke gani da su am lahum a'zanun yasma'una biha ko suna da kunnuwan da suke ji da su qul id'u shuraka'akum ku kirayi ababan bautanku gumakanku thumma kiduni sannan ku shirya mun kaidi falatun biruni kada ku saurara ni duk da har wala yau Allah ta'ala yana so ya tabbatar da cewa gumakan nan fa bai halatta abauta musu ba Allah ta'ala ki alahum arjulun shin gumakan nan suna da kafafuwa hamza nan hamza ana al-istifham al-inkari ala inkari yake musu shin suna da kafafuwan da suke tafiya da su ma'ana ba su da kafafuwan da suke tafiya da su gumakan ba su da kafafuwa am lahum aydun yabtishuna biha am anan bi ma'ana au ko dai suna da hannayen da suke damka da su suke kama abubuwa da su suna da wadannan hannaye ba su da wadannan hannaye ba su da kafafuwa ba su da hannaye am lahum a'yunun yubsiruna biha gumakan ko suna da idanun da suke gani da su ma'ana ba su da idanun da suke gani da su am lahum adhanun yasma'una biha ko suna da kunnuwan da suke jin maganganu da su ba su da kunnuwan da suke jin maganganu da su to Allah ta'ala inkari yake ya kawo da sigar tambaya amma babu ba su da kafafuwa ba su da hannaye ba su da kunnuwa ba su da idanuwa ana akwai fuska biyu da malamai suka ambata fadin Allah subhanahu ta'ala yamshuna da yaftishuna duk wannan kara ta ajizi ake so a nuna anan in aka ambaci kafa kam me ake da kafa ne tafiya idan aka ambaci hannu me ake da hannu kamawa da damka ido kuma me ake da ido gani kunne kuma me ake da shi to ƙarin da Allah ya kawo ko bayanin da Allah ya kawo yamshuna suna tafiya shin suna da kafafuwan da suke tafiya kamar na sauran halittu suna da hannaye da suke damka kamar na sauran halittu suna da kunnuwa da idanu kamar na sauran halittu ba su da wannan ƙara ta ajizi ne ko kuma mu ce a'a abin nufi a nan a cikin gumakansu akwai gumakan da aka kera su mutum mutumi aka kera su a siffar ɗan adam irin su hubal irin su suwa idan kara kamar mutum ne a tsaye yana da ido akwai alaman ido akwai alaman hannu akwai alaman kafa akwai alaman kunne to amma duk alaman da duk sun samu su alaman kafa da kunne da ido amma ba sa gani da su sun samu su wannan ido da kafa da hannu da aikin banza ne a takaice abinda Allah ta'ala yake so ya nuna a nan gumakan nan fa ba su da wani amfani babu abin da za su iya yi Allah ta'ala ya bi ta salo daban-daban idan kun lura tun daga faɗin Allah subhanahu wata'ala a yi shirikuna ma la ya kulaku shay'an wa hum yukhlaqun Allah ya bi da su mataki daki daki daki da farko abin da Allah ta'ala ya nuna musu a yi shirikuna ma la ya kulaku shay'an wa hum yukhlaqun ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون abin da Allah ya nuna su waɗanda ayoyi gumakan nan ba sa iya halitta su ma abin halitta ne abin da ba zai iya halitta ba bai kamata a bauta masa ba ka wani dalili ne wanda Allah ta'ala ya yi magana da hankalinsu wani dalili ne akili misali na zahiri da suke gani Allah ta'ala ya nuna musu sai mataki na biyu sai Allah ta'ala ya ƙara ɗaukan wani salo innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum na farko yace ba sa iya halitta ta yi su ɗauka gumakan da suna me suna sama da su sai Allah ta'ala ya zai ce bayan ba sa iya halitta kai ya kamata ku gane gumakan nan fa daidai suke da ku in dai matsayinku suke dan me kuna bauta musu bai kamata ku bauta musu ba tunda matsayinku ɗaya da su ibadun amsalukum fad'uhum in ba ku yadda cewa daidai daidai da ku suke ba in ba ku yadda ba fad'uhum ta ku kira su ku gani falyastajibu lakum su amsa muku a gani sai kuma wannan aya sai Allah ta'ala a mataki na ƙarshe ya nuna musu kai gumakan nan ba ba magana halitta ba ba ma maganar daidai da ku suke ba a'a ba su ma kai ku ba an fahimta alahum arjulu yamshuna biha ku kuna da kafafuwa da kuke tafiya da su amma gumakan nan ba ku kuna da hannaye da kuke damka da su gumakan nan ba ba su da shi kuna da idanuwan da kuke gani da su amma gumakan da kuna da kunnuwa amma gumakan ba su da su ta inda kuna da hankali kamata ya ku gane cewa waɗannan ba abin bauta ba ne wannan usulubi na alqur'ani yake mukhatabar hankali qur'ani baya rusa hankali sai dai kawai ba a dogoro da hankali ne gaba daya a'a wasila ce hanya ce na fahimtar gaskiya samun ilimi sai Allah ta'ala yake cewa ya umarci annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka ce da su ya manzan Allah ud'u shuraka'akum kul ud'u shuraka'akum to bayan wadannan bayanai gaba ɗaya da aka yi muku idan ba ku yadda ba kuna ganin cewa ku gumakan nan za su iya yin wani amfani sun kai abun bauta to ud'u shuraka'akum wadannan gumakan ku ku kira ku kirawo su ku hada kai da su thumma kiduni sannan ku shirya min kaidi ku cutar da ni idan za ku iya fala tan tunziruni kada ku saurara min kada ku bada lokaci kawai nan take ku zo ku cutar da ni to shine malamai suka ce wannan jumlar wannan gaba ta aya za a fahimci daga ciki cewa su kafaran maka sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barazana ta yaya yana zagin gumakanmu to har suka ce da shi idan ba za ka daina zagin gumaka ba ba za ka daina wufintar da hankalinmu ba in baka daina waɗannan maganganu cewa gumaka mu ba su da amfani ba lalle ko waɗannan gumaka za su cutar da kai sai ka ga abin da ke ba daɗi to sai Allah ta'ala ya umarce shi to in dai kuna min barazana ud'u shuraka'akum ku kira gumakan naku ku je ku bauta musu ku yi duk abin da kuke so thumma kiduni sannan ku shirya min duk wani magirci da kuke gani zai iya cutar da ni fala tunziruni kada ma ku saurara mu ni a shirye nake kamar da Allah ta'ala a wata ayar Allah ta'ala yake cewa alaysa Allahu bikafin abda wa yukhawifunaka billazina min duni idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wa'azi ya yi musu gargadi gumakan nan ba abun bauta bane suke tsoratar da shi kai kai hankali kai hattara gumakan nan za su haukatar da kai za ka haukace za ka talauci to shine Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai musu da martani cewa a shirye yake bai jin tsoron komai Allah ta'ala zai kare shi hakan dama duk marasa gaskiya a kowane zamani ka zo ka faɗi gaskiya abinda mutane suke tafiya a kai na al'ada ko na bidiyo'i ko na shirka sai ka cewa suna maka barazana tun da ya fara zagin shahinne ba zai gama lafiya ba kuma ba zagi ka yi ba duk abin da kake faɗa shi ne cewa waɗannan shahinai a zaunar da su a matsayin da Allah ta'ala ya zaunar da su kada a ba su matsayin da Allah ta'ala bai ba su ba kowane dan adam akwai matsayi da Allah ya bashi kada a ƙara masa akan matsayin da Allah ya bashi to waɗanda suke ba sa son wannan gaskiyar sai a juya maganar a ce yana zagi kuma ba zagi bane kuma har abin yayi tsanani za a ce aikin da ka fara zagin su ka fara maganganu to ba za ka gama lafiya ba sai masifa ta same ka kuma abin al'amma duk wata masifa idan ta samu mu'mini daga Allah ne in ka samu alkhairi daga Allah ne fadin gaskiya bai sa ka kamu da wata masifa saboda wasu kuma wannan ba zai hana masu fadin gaskiya su fadi gaskiya ba aya ta gaba Allah ta'ala ki inna waliy Allah na'am inna waliy Allah alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin والذين تدعون من لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون نعم الله تعالى يقول إن ولي الله مجبنتين الأمرنا الله شيني الله الذي نزل الكتاب والذي سوكد للكتاب القرآن وهو يتولى الصالحين شي يكي جبنتر لمرن صالحي وانا آية تنا دا آلاك دا آية دا قباتا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذروني نغرغجي سكوا مزان الله سكوا مزان الله برازانا cewa maganganu da yake akan gumakan nan idan bai daina ba ta wata masifa za ta riske shi to shine manzo ana kika inna waliyallah lalle mai jibintan lamarina mai kula da ni mai bani kariya mai bani nasara Allah Allah ne ya halice ni wanda nake bauta masa to ma'ana duk abin da kuka shirya na kaidi babu abin da zai same ni domin Allah yana tare da ni ni bawon Allah ne na dogara da Allah Allah subhanahu wataala zai kare ni to waye Allah nan Allah da ya dogara da shi Allah da ya jibinci al'amarinsa waye shi alladhi nazzala alkitaba wanda ya saukar da littafin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani bai san bai san zai zamanto annabi ba Allah ta'ala ya zabe shi ya mai da shi annabi ya bashi littafin da babu irinsa ma'ana alqur'ani kenan abinda manzon Allah yake faɗa kamar yadda yake Allah ya zabe ni ya mai da ni annabi ya bani littafi mafifici to haka nan Allah zai kare ni daga sharrinku wasu malamai suka ce alkitab anan jinsi ake nufi ma'ana alkutub nazzala alkitaba ma'ana ya saukar da littafai da yawa to Allah da ya saukar da littafai zai bani kariya alkitab fi'al ma'anarsa almaktub abin rubutu domin qur'ani an rubuta shi bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz kuma Allah ta'ala ya jibinci al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurare da dama wallahu ya asimuka minan nas inda ta kafirai ne da basu bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah ba irin abubuwan da suka shirya masa na cutarwa na bugunta na azabtarwa da sauransu da cin mutunci a makka da sun gama da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya tsara kayansa ya alkawarin zai kare annabinsa ya jibanci al'amarinsa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya isar da sako haka a maka sun yi sun yi bai yi ba da ya zo madina da munafukai da yahudawa sun yi sun yi ba su iya ba mun ba da labarin shekarun jiya a khaibar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya je aka sa guba a cikin nama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ci ta wata riwayar da ya sa naman a bakinsa sai sai ya tofar da naman sai yake cewa naman ne yake fada mun cewa akwai guba a ciki mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tambaye su dan me aka yi masa wannan suka ce mun so mu gwada ka ne muka sa guba inda guban ta kashe ka za mu gane cewa kai ba annabi bane idan bata kashe ba bata kashe ka ba to kai ba kai annabi ne amma duk da haka ba su imani ba haka nan ina ji a kai nuka manzo Allah ya ji gurin su a Yahudawa a Madina kafin a kore su dama a Madina akwai bunun nadir a cikin kuryar Madina sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo Madina akwai bunun nadir akwai bunun quraida akwai bunun qainuqa dukkanin su guda uku nan suka saba alƙawari manzo Allah ya kore su daga Madina farkon zuwansa yayi yarjejeniyar zaman lafiya da su yahudawa su zauna su yi addininsu musulmai su yi addininsu amma da yake yahudawa dawa masu cin amana ne tun a tarihi haka suke sun ci amana annabawansu kuma har yau har gobe kiyama halinsu ne inda ba yahudi da suka cin amana manzan Allah manzan Allah ya kore su daga madina to manzan Allah ya je gurin yana ce bai nuka nuka akan a sulhu akan diyan wani aka ce da shi ya zauna a nan da ya zauna sai wani ya hau sama kan kan kan ɗaki sun shirya za su tura wa kan manzan Allah wani katin dutse su halakar da manzan Allah sai malaka jibril bai manzan Allah labari manzan Allah nan take tashi ya bar gurin to a gurare da dama Allah ta'ala ya kare manzansa ya jibinci al'amarinsa to shine manzan Allah yake cewa inna waliyallah lalle majibincin al'amarina babu shakka babu kokonto Allah Allah abun bauta wanda nake bauta masa allazi nazzala alkitaba wanda ya saukar min da littafin alqur'ani wa huwa yatawalla salihin Allah ta'ala kuma shi yake jibintar lamarin salihai ba ma ni annabi Muhammadu ba duk wani salihin bawa ya imani da Allah ya imani da manzon Allah to Allah yana jibintan al'amarinsa to waye salihi salihi shine wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya imani da Qur'ani yana yi wa Allah biyayya da da'a gwagwadon hali kuma yana nisantar sabon Allah gwagwadon hali kamar da Allah ta'ala ya ba ifadi su musu siffofi na ahlul kitab waɗanda suka yi imani laisu sawa'a min ahlul kitabi ummatun qa'imatun yutuna ayati Allah ana al-layli وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات الله يتمين ulaika min as-salihin shi wadannan suna daga cikin me salihai me daga cikin sufofin su ummatun qa'ima suna tsaye a cikin al'amarin Allah suna karanta littafin Allah cikin dare suna sujada suna yi wa Allah sallah yu'minu billahi wal yawmil akhir sun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama suna umarni da aikin alkhairi suna hana mutane kada su aikata sabon Allah suna gaggawa wajen suna gasa wajen aikata aikin alkhairi da suka haɗa waɗannan sifofi sai Allah ya ce waɗannan sun cancanci a sa su cikin salihai a wata ayar Allah ta'ala yake cewa wallazina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fi salihin waɗanda suka yi imani imani na gaske kuma suka aikata aiki nagari to Allah ta'ala zai shigar da su cikin salihai to salihi shine bawa mai tsayawa akan umarnin Allah subhanahu wata'ala to amma sharaɗin ka zama Allah zai jibinci al'amarin ka mai sharaɗin ka zama to salihi salihi ne kamar da muka ambata ya tara abubuwa da yawa ka zamanto mai imani ka zamanto mai hali na gari ka zamanto mai nisantar sabon Allah idan ka zama haka sai Allah ne ya jibinci me al'amarinka ya baka kariya ya baka kulawa ya tsare ka daga duk wani sharri sharadin shine daga kuma sharadin ya zamanto mai tawakkali ga Allah bayan ka yi imani kana ayyuka nagari kana nisantar sabon Allah ya zamanto kana da tawakkali na haƙiƙa kafin Allah ya jibinci al'amarinka ta yi wani ya ji wannan fassara wa huwa ya tawalla salihina Allah yana jibintar al'amarin salihai mu ko salihai yaya muke shan wahala ya har yanzu rikicin boko haram baya wucewa kidnappers ko ta ina ba a iya tafiya an zo an yanke wuta ba ruwan sha ba menene kuma muka ce musa Allah ya ce yana jibintar al'amarin salihai akwai wannan tambayar ko kuma Allah baya saba alƙawari Allah baya saba alƙawari saboda haka idan an duba shar'in ne ba mu cika ba imma babu imani hakikanin imani ko babu hakikanin tawakkalin ko kuma babu aiki na garin da aka ce salihai din nan kaga ya hada tsoron Allah imani da Allah imani da manzon Allah tawakkali gudun shirka gudun bid'a kiyaye amana cika alkawari rashin saba alkawari rashin cin amana fadin gaskiya rashin cuta ta waɗannan mun kiyaye su mun kiyaye su su kansu 'yan gudun hijira da wannan fitina da Allah ya jarrabe mu gaba ɗaya amma su ya fi shafa suna kam inda za ka zo ka tarar da mutum ka ci malam ga naira dubu ɗarin nan dubu hamsin naka dubu hamsin duk naka saura dubu hamsin din nan ka samu mutum biyar ko mutum goma ka ba su naira dubu biyar biyar ka ba shi ya tafi da naira dubu ɗarin nan ya za a yi eh za ka yi labari kuma sai wannan sai ya zo ya zo da ce mun yi addu'a Allah bai amsa ba to kai ka kai matsayin da Allah zai amsa addu'ar ka Allah ce wa huwa ya tawalla salihin to salahin ne babu babu tawakkalin kila a baki mu akwai tawakkali amma a cikin zuciya ba babu tawakkalin a cikin zukatan mu akwai tambayoyi da yawa inda za a fito da abubuwan da suke cikin zukatan mutane a baza su a gani kai wani daga nesa ka gan sai ka canja hanya kada kowa da yana tafiya cikin rabin asirin Allah na zahiri muna aiki abin da ke boye Allah shi kada ya sani amma al'amuran mu akwai abubuwa na tambaya da yawa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dole sai an samu cikakken imani gurgudo an samu tawakkali ga Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya umarce shi ya bar garin Makka da kafaran Makka suka shirya za su kashe shi shi sai na abubakar suka fita cikin dare suka zo cikin kogon dutse gharu hira suka shiga suka zauna kafaran baka suna bin su suka bada suka aje tukuici duk wanda ya kawo ya kama manzon Allah da abubakar ya kawo ko da ransu ko da gawansu akan kowane mutum za a bashi rakuma ɗari kowa ya shiga neman manzon Allah da abubakar don ya samu rakuma guda ɗari suka zo suka wuce gaban manzan Allah gaban wato kogon nan sai na abubakar ya kuka ya ce manzan Allah shi yasa kake kuka ya ce ya rasulallah inda ɗayansu zai kalli kafansa wallahi sai ya gan mu amma Allah ya kare su ya ce ya ababakar ma zannuka bisnayi Allahu salisuhuma me zatanka ga mutane biyu Allah shine na ukunsu ka wannan a wannan irin wannan yanayi ga makiyanka suna binka sun zo gabanka kana ganin su suna wuce suka wuce kaga anan yana bukatar ana bukatar tauhidi da tawakkali kafin Allah subhanahu wataala ya jibinci al'amarinka ya zama wata imaninka babu shakka a ciki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an je wani yaki wajajen najis lokacin rana an sun kwanta suna kailura tsakankanin bishiyoyi itatuwa da yake kowa ya koma gefe ya kwanta manzo Allah shi ma ya kwanta shi kadai sai ga wani wani mushriki ya zo ya dauki takobin manzo Allah manzo Allah yana bacci ya zare takobin kamar da zuwa cikin Bukhari da Muslim ya daga takobin sai ya ce man yamna'uka minni ya daga murya ce waye zai kare ka manzo Allah ya farka sai ga mutum yana tsaye da takobi a kansa ya daga takobi waye zai kare ka duk sahabai suna gefe suna bacci sai manzo Allah ya ce Allah Allah ne zai kare ni isa ke cewa man yamna'uka minni waye zai kare ka sai manzo Allah ya ce Allah Allah zai kare ni har karo na uku da manzo Allah ya faɗi karo na uku sai mutum ya fara rawa ya mai da takobin nan a cikin rigarsa ya aje takobin sai ya zauna yana kallon al'amarin Allah ba ma tafiya yayi ba ya kasa tafiya zama yayi saboda tauhidi cikakken imani tawakkali ga Allah to shine sai manzo Allah ya kira sahabbai ku zo ku zo sahabbai suka zo ya ba su labarin abin da ya faru to gaskiya al'amari Allah ba ya saba alƙawari ya tawalla salihin wa kadhalika haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ba ya saba alƙawari to idan kaga ba samu nasara ba idan kaga Allah bai jibinci al'amari ba to salahin ne babu imanin ne babu misalan da muka faɗa muka kawo irin cuta da ake yi cuta da ake yi irin kwano wato na awo kwanan da muke magana da wasu ƴan uwa wasu kwamiti ne ƴan uwa suke kokarin su kawo gyara a cikin wannan al'amarin suna bin ƴan kasuwa su kansu ƴan kasuwa suka bari cewa kwano da suke auna shinkafa ko gero suke kaiwa gurin abin nan makera suke fafewa suke gyarawa suke ragewa sir maka akan kwano mai kyau ba mai kyau ba akan wannan suke rayuwa da wannan su ci su sha su sha su ciyar da iyalansu sai wannan mutum suka ji ya duke wani katon carbi yana ta la ila illa Allah astaghfirullah an yi magana ta rikicin boko haram baya jin magana to ta zai ji magana inda ire-iren ku kuna nan ba mu gyara halayen mu ba yanzu shugabanni da muke kuka da su sun yi zalunci gwamna ya yi zalunci shugaban kasa ya yi kaza minista ya yi kaza amma waye ne daga cikinmu wanda a cikin zuciyarsa idan Allah ya bashi wannan matsayin zai gyara kowa tunaninsa kaga mutum yana surutu don bai samu bane shi ma ran da ya samu damar sai ce sai ya ce a wannan dama ta ce lokaci na ne lokacinsa ne kowa a cikin zuciyarsa tunani ma ba ko niyya ko kyakkyawar niyyar babu muna yaudarar kawunan mu muna yaudarar kawunan mu Allah ba azalimi bane Allah yana tausaya bayinsa fiye da irin yadda uwa take tausayawa ƴaƴanta to amma Allah ya bada ka'ida ya bada sharadi idan aka bi ka'idarsa idan aka bi sharadinsa Allah zai cika alƙawarinsa saboda ka dole sai mun gyara to Allah ya ba mu ikon gyara wallazina tad'una min dunihi sannan kuma bayan an kawo wannan jumla inna waliya Allah alladhi nazzala kitaba wa yatawalla salihin domin manzo Allah ya nuna musu cewa su shirya duk abin da za su shirya na kaidi manzo Allah yana tare da Allah Allah yana tare da shi to sai kuma aka sake dawo da magana nuna gumakan nan ba su da wani amfani wallazina tad'una min dunihi wadanda kuke bautan su kuke kiran su koma bayan Allah la yastati'una nasrakum ba za su iya taimake ku ba in wani abin cuta cutarwa ya same ku ko aka zalunce ku gumakan nan ba za su iya kwato muku hakkin ku ba wala anfusahum yansuru ba ma ku ba hatta kawunan su ba za su iya taimaka musu ba inda wani zai zo ya ture su ya su fadi wani zai zo ya fasa su ba abin da za su iya kamar kamar yadda annabi Ibrahim ya yi ba abin da za su yi ba su iya su kare kansu ba Allah ta'ala ke cewa wa in tad'uhum ila al-huda idan kun kira su zuwa ga shari'a la yasma'u ba za su ji wannan kiran ba a ayat ta gabata ta jiya Allah ta'ala ce wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum dama ai bi sai zai biyo bayan me bayan ji la yasma'u ba za su ji wannan kiran da kuka yi musu ba wa tarahum za ka gan su su gumakan duk kuma Allah ta'ala kuma da jiya muka yi bayani yayi amfani da bamiri na masu hankali wa in wallazina tad'una wallazina ismu mawsul na masu hankali لا يستطيعون ولا هم ينصرون وإن تدعوهم أنقال لا يسمعوا وتراهم ينظرون duk an yi amfani da bamiri na masu hankali saboda su kafiran makka sun sun ba su matsayin matsayi na masu hankali to shasa Allah ta'ala ya yi amfani da uslubi wanda ya dace da tunaninsu wa tarahum za ka gansu su gumakan yanzuruna ilaika suna kallonsa wa hum la yusirun alhali su ba sa gani wa tarahum malam sun fassara guda uku wa tarahum ma'ana fassara ta farko su kafiran mushrikan kansu kana ganin su suna kallonka wa hum la yusirun amma ba sa iya kallo na gane gaskiya suna ganinka a matsayinka na annabi Muhammad amma ba sa iya su ganka su fahimce ka su fahimci gaskiya da Allah ta'ala ya saukar tare da kai lahum a'yunun la yusiruna biha ba wai ba sa ganin bane ba sa ganin gaskiya da mai amfanin ido shine me ka kalli abin da me zai amfane ka shine amfanin ido ai kafafuwar ka ka taka ka je da su gurin da me zai amfane ka hannunka nan idan ka kama wani abu abin da ka kama ne ya zama me zai amfane ka amma ka tabi gurin da ba ya da amfani kullum ka tashi sai ka je ka wuni a wani gurin da ko sisi ba ka samu to wannan kafan naka ya maka amfani bai maka amfani ba ai kullum ka je kana kawo abubuwa da hannunka duk abubuwan ba su da amfani to wannan hannun naka ya maka amfani to shi Allah ta'ala ke cewa lahum a'yunun la yubsiruna biha dan ba sa gani gani wanda zai amfane su to Allah ta'ala ma'ana yake yake cewa wa tarahum yanzuruna ilayka hum la yubsirun ba sa ganin gani wanda ke amfane su ganin da za su fahimci gaskiya fassara ta biyu wa tarahum yanzuruna ilayka hum la yubsirun ana magana ne da gumaka gumakan na wasu an sassaka su an yi su kamar mutane irin su hubal da suwa da muka ambata in ka su kaga mutum a tsaye ga ido ga kunne kana yin kamar yana kallon ka amma ba sa iya gani fassara ta uku da malamai suka ce wa tarahum yanzuruna ilayka ma'ana suna fuskantar ka وهم لا يبصرون أما باسا جن duk dai kowace fasara aka ɗauka Allah ta'ala yake so ya nuna mana su gumakan ba su da wani amfani su ma masu bauta wa gumakan ba su da amfani don ba su amfani da hankalinsu ba na خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان الشيطان لكم فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين إنهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
na'am Allah ta'ala yake cewa khudhil afwa kai riko da afwa wa'mur bil urfi kai umurni da kikkiawan abu wa a'rid 'anil jahilin ka kawar da kai daga jahilai bayan Allah ta'ala ya mana bayani akan muhimmancin tauhidi da bautawa Allah shi kadai da kuma hatsarin bautawa gumaka da shirka da kuma irin inda Allah ta'ala ya nuna wautar masu bauta wa gumaka to yake umurtar annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai afwa ya zamanto mai kyawawan halaye musamman a makka ba a umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara yaƙi ba Allah ya umarce shi da sauran sahabbai su ci gaba da haƙuri fasfa anhum wa qul salam fa sawfa ya'lamun sai da suka ce Madina Allah ta'ala ya bada umarni ya bada izini a ai jihadi amma duk da haka ayar a a bi umumiha an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto a, mai afwa a, afwa malamai sun fassara su mata fassara guda biyu lafazin afwa anan abu na farko yafiya da aka sani ma'ana ka zama mutum mai yafiya idan aka zalunce ka ka yafe an zage ka ka yafe an shiga hakkinka ka yafe ka zama to mai haƙuri ka kawar da kai fassara ta biyu abin nufi da al'afu a nan ma'ana ka karba daga gurin mutane abin da ya sauwaka daga cikin halayensu kada ya zama to kana mu'amala da mutane ya zama to kullum kai kana so su yi maka kyakkyawar mu'amala wannan ba zai yiwu ba abin da ya sauwaka na gaskiya da suka yi maka ka hakura ko da sun cuce ka abin da ya sauwaka na amana amana da suka nuna maka ka hakura da wannan ko da sun yi zalunci in suka nuna maka dan tawazu'i abin da ya sauwaka ka yadda da wannan kada ka ce dole sai sun yi maka cikakken mu'amala sun maka cikakken tawazu'i cikakken amana cikakken cika alkawari wannan yana da wahala ka karba ka yadda da abin da ya sauwaka haka abdullahi ibn zubair ya fassara a cikin sahih bukhari yake cewa amara allah nabiyahu allah ya umarci annabinsa an ya'khudha al-afwa min akhlaqin nas abin da ya sawaka daga cikin halin mutane kada kai keke da keke da mutane in ka dauki wannan halin rayuwar ba za ta yi ba kamar yadda hassan yake cewa khudh minhum khudh minhum afwan idha ma ghadibu wala yakun hammuka al-amra alladhi mana'u idan mutane suka fusata cikin fushin nan suka dan kyautata maka to ka hakura da wannan ka karba amma kada ka ce abin da suka hana kama dole sai sun maka sai sun yi maka wannan ba zai yi ba abin da ya sawwaka daga cikin mutane a ka dauka wannan yana da muhimmanci domin dan adam tara ne baya kai ne baya cika goma wata nan ya maka amana wata nan ya cuce ka wata nan ya cika ma alƙawari wata nan ya saba alƙawari wata nan ya ma sallama wata nan ya kalle ka ya kauda kai to ran da ya kalle ka ya kauda kai ka tuna da sallaman da ya maka sai ka hakura amma ka ce tunda yanzu ya kauda kai me yake nufi ka fara bincike to abin ba zai kyau ba an gane yauwa abin da abin da na zahiri a aiki da shi ina ji da zimawa muna karantarwa a islamiyya na yamma lokacin duk muna da keke na je wajen ake sun ina to duk masu karantarwa islamiyan muna da keke kuma wanda muka makanikin da yake mana gyara mutum ɗaya ne sai wata wani malami bai zo a islamiya ba kuma bai ba da uzuri ba to ran da ya zo sai ana mitin sai wanda ke shugabantar islamiyyar sai ke cewa wane ran kaza me yasa baka zo ba sai ce na kai keke na gyara gurin wane ne sai ce ai yaushe ne rana kaza kaza ai ranar da kake faɗan nan na je gurin wane amma ban ga kekinka a gurin ba sai kalle shi ya shure ce kai malam wannan wani irin bincike ne wannan wani irin bincike ne kaga anan shi bai dauki hudul afwa ba bai dauki ka karbi abin da ya sauwaka daga cikin halin mutane ba in kace zaka yi bincike zaka yi digini ka shiga dig to wani abin zaka je ka tono kai masa yafi karfin ka saboda haka abin da ya sauwaka a halin mutane ka yadda da shi wannan shine fassara ta biyu da malamai suka yi kuma dukkanin fassarorin guda biyu babu abin da zai hana ya shiga cikin lafazin ka zamanto mai yafiya ga mutane idan suka zalunce ka suka shiga hakkinka ka yafe musu ya rasulullahi sanda kuma wajen mu'amala abin da ya sauwaka daga cikin halin mutane ka yadda annabi abin da baka samu ba na kyakkyawar mu'amala daga mutane ka hakura wannan shine hanyar a zama lafiya kuma babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaba wajen afuwa ai masa ba daji ya yafi a shiga hakkinsa ya yafi idan kun ga manzon Allah bai yafe ba idan an ga manzon Allah bai yafe ba to ai shiga hakkin Allah ne amma abin da ya shafi hakkinsa shi a matsayinsa na dan adam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afuwa yake ya zo a cikin sahih bukhari yana daga cikin halayen manzan Allah a cikin attaura siffofin manzan Allah a cikin attaura walakin ya'fu wa yasfah haka aka wasafta manzan Allah a cikin attaura yana yafewa idan an yi masa ba daidai ba kuma yana kau da kai kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da al'umma su zama masu afuwa a hadisin Uqba dan Amir manzan Allah yake cewa silman qata'a ka sada zumunci wanda ya yanke zumunci dan uwanka ne baya kawo maka ziyara baya zuwa gudanka kada ka ce tunda shi ma baya zuwa ni ma bazan je gidansa ba ka sada zumunci saboda Allah wa a'ti man haramaka wanda baya maka kyauta baya baka yana da hali kai idan ka samu ka bashi kada ka ce ba jiya jiya nan ba an kawo shinkafa buhu goma gidansa ko kwano ɗaya bai babu ba ni dan an bani shinkafa buhu ɗaya sai in bashi wani abu wallahi babu abin da zan bashi to kada ka yi wannan wa a'ti man haramaka wanda ya hana ka ka bashi wannan yana da cikin kyawun halaye yana daga cikin afuwa sai yake wa'fu amman zalamaka wa'fu amman zalamaka wanda ya zalunce ka ka yafe masa ka yafe masa don duniya nan ba komai bace duk abin duniya zai zo ya wuce a hadisin ibn umar wanda imam abu dawud ya rawaito ibn umar yake cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullahi zuwa adadi nawa ya kamata mu yafe wa bawa so nawa ya kamata mu yafe wa bawa so ɗaya ne ko so biyu ko so uku in ya so abin da ya wuce wannan sai mu masa duka so nawa ya kamata mu masa afuwa haji mai mana hidima sai manzon Allah ya shiru bai bashi amsa ba mutumin ne saki tambaya ya rasulullahi sau nawa ya kamata mu yafewa mai mana hidima bawa ko makamancin haka manzan Allah ya shiru bai bashi amsa ba sai kare na uku ya tambayi manzan Allah to sai manzan Allah ya ce da shi u'fu anhu kulla yawmin sab'ina marra in kana da bawa mai hidima yana maka kuskure ko da sau saba'in zai maka kuskure a wuni guda dukka yafe masa ko da sau saba'in yanzu wannan ai sai da su salafus salih mutum kaga galibi yanzu yanzu ba ma sau ɗaya sau biyu ba mutum zai maka kuskure sau ɗaya an ta da jige ruya dama ni ban sani ba dama kai kare na ni dama kaza dama kaza amma bawanka fa ba wai abokinka ba ba shugabanka ba bawanka yana karkashinka mai maka hidima dan aikenka da wuni guda wuni guda ai kiya awa 20 goma sha biyu ko 24 hours sau saba'in zai maka kuskure ka yafi haka manzon Allah ya kwadaitar kuma abubuwan nan tana da falala abin da ya kamata mu gane idan ka wa mutum afuwa kai ne za ka amfana kafin shi kai za ka amfana galibin mu muna gan idan mutum ya yi maka laifi ko ya shiga hakkin kai masa afuwa kana gani kamar an kware ka eh kila an kware ka abin da ya shafi abin duniya amma kuma ai za ka gina lahirar ka idan ka afuwa za ka gina lahirar ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin musnad a hadisin Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa اغفروا يغفر الله لكم وارحموا يرحمكم الله ku tausaya mutane Allah zai tausaya mu ku wa mutane afuwa Allah zai muku afuwa idan mutu kana mutane afuwa ai kai ma mai laifi ne aiko kamar yadda yau wani ya bata maka kai ma kana yi wa Allah zunubi to me kake so Allah ya maka kana so ne mala'iku su rubuta gobe kiyama a tsaye da kai a yi maka keke da keke ko ko kana so ne ka tsaya gaban Allah Allah ce maka ya yafe maka abuwa kake so saboda haka kai ma sai ka yafe mutane ala tuhibbuna wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim ba kwa so Allah ya gafarta muku ne ku kuna so saboda haka idan wani ya maka laifi kai masa afuwa kar mu manta kamar yadda yake kai kana wani laifi wata ran ne kamar da ana aka yi maka laifi wata ran kai ma za ka wani laifi kullum ni adam khata wa khairul khata'ina tawwabun babu wanda fi kasan kuskure yau wani zage ka wata ran kai ma za ka fusata ka zagi wani yau wani ya dake ka wata ran kai ma za ka fusata ka daki wani saboda haka abin da ake so idan wani ya maka laifi a kai masa afuwa domin kuma don maka samu hutun zuci rayuwar na babu yadda za a yi ka rayu a cikin jama'a ba ba ta haka ba zai yi ba kamar yadda wani ke cewa laysa yakhlu al-mar'u min dhiddin walau hawala al-uzlata fi ra'si jabali dole sai ka samu wani yana kishi da kai ya bata maka yace in zaka ji in ka ci zaka ji ka zauna kai kadai ka rabu da jama'a inda babu jama'a ko da zaka ji ka samu wani sauni wani dogon dutse ka hau ka zauna akan dutsen nan to wani fa sai ya yi kokari ya je same ka ce wane nan dan me ya je ya zauna akan dutsen nan sai ya bi ka sai ya bi ka yace ba za ka tsira ba sai wani ya je ya tara kudi ya tara guzuri ya sha wahala dan me shi ya bar cikin mutane ya je zauna ya same ka kina tunda mai ya same ka mutumin banza kana gani ba wanda zai zo gurin ka ne gashi na zo yau ba za ka tsira ba ba za ka tsira ba kuma duk sanda aka bata maka sai ka rama yau da safe ka fito makocinka ya bata ma rai ka ji haushi ka hawo mota ka kana tafiya keke na tafiya zai goge ma na wannan aikin su ne to Allah ya musu afuwa Allah ya su gyara ka ji haushi ka je ofis masu daga ya bata ma rai ka koma gida matarka ta yi girki ba daɗi ka fara ci ka kasa ci ga yunwa yaron ka yazo ya fasa ma glass duk abu ne mai yiwuwa ko ba ga bane yanzu duk waɗannan za ka riƙe su a cikin zuciya ba ka musu afuwa ba ka ga makocinka ka ji haushinsa ka ga mai nafe ka ji haushinsa ka ga masinja ka ji haushinsa ka ga matarka matarka ka ji haushinta ka ga ɗanka ka ji haushinsa to sai zuciyarka ka cika zuciyarka da ne da kunci da bakin ciki ba hu ka game rashin aburka ya jawo maka ne cuta saboda haka kai ma zama lafiyarka shine me ka zama mai afuwa kuma ka tana kai ma wata nan zaka yi wa zaka bata wa wani kai ma wata nan zaka bata wa wani to sha sa Allah ta'ala ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khudhil afwa kariki afwa imma bisa ga fassarar yafiya ko bisa ga fassarar ka karbi abin da ya sawwaka daga cikin halin mutane a wani hadisi manzo Allah yake cewa almu'min alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khayrun min almu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum mu'minin da yana shudanya da mutane kuma yana haƙuri da cutarwa da suke masa inda za ka shiga cikin jama'a dole akwai mai cutarwa dole wannan ya fi alkhairi akan mu'minin da baya shudanya da mutane kullum shi kadai wala yasbiru ala azahu kuma idan suka cutar da shi ba zai yi hakuri akan cutarwar da suka yi masa ba saboda haka ka'idar ita ce wato kai cuɗanya da mutane kai mu'amala da su kyakkyawar mu'amala kai kai musu kyakkyawar mu'amala iya iyawarka sannan kuma idan suka bata maka kai hakuri wannan shine mafsunul akhlaq kai wa mutane mai kyau kada ka cutar da su idan ba su yi maka mai kyau ba suka cutar da kai kai hakuri kaga inda kowa zai haka sai a zauna lafiya kuma abubuwan hanya ce ta zama lafiya ba yadda za a yi al'umma ta zauna lafiya idan kullum ana cikin ramuwa ka zage ni sai in zage ka wannan ya dake wannan sai da ke shi kullum ana cikin mai rikici wannan ya rama wannan ya rama wannan bai yadda ba wannan bai yadda ba rayuwar mu sai ta zama ta wani iri amma ana haƙura ana yafiya a samu lada na farko sannan kuma a zauna lafiya to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin waɗanda Allah yake hore musu afuwa in ana wa'azi kana ganin kamar mai sauki ne sai idan abu ya faru dole sai kawo kanka tarbiya sai kawo kanka tarbiya ka rika tuna da girman Allah da girman manzon Allah da irin falala da mutum zai samu idan ya zama mai afuwa kuma kai addu'a sai Allah ta'ala ya sa ka zama mai afuwa ina roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana kurakuranmu ya sa mu daga cikin bayi masu afuwa ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sunayensa kyawawa da siffofin sa madaukaka ya tausaya mana ya ba mu zama lafiya a wannan jiha tamu a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi ya Allah ka ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali ya Allah waɗanda suke fi mu da shari'a Allah ka shiga tsakaninmu da su ya Allah dukkanin masu bukatu ba zuwa gare ka ka san bukatunmu ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah marasa lafiya ka ba su lafiya ya Allah waɗanda sa cikin kuncin rayuwa kai ka san ka san da su bayinka ne Allah ka yaye musu kuncin su ka ba su sauki ya Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن